أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى يومنا أشرين دهدو قوة رمضان هجرة تمنزون إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf aya ta 55 zuwa aya ta 56 a shafi na 157 a jiya mun tsaya akan wannan ayar a yau za mu tashi akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya مالا الله يتي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الله سبحانه وتعالى يتي ولا تفسدوا في الأرض كدكو يبنى أبا ينكسى لا الناهياتي تاهنا ينبنى فئلي مضارئين مجزومي بلا الناهية an shafe masa nuno asalinsa la tufsiduna ne amma saboda la nahiya ce sai ta zamanto ta yi masa jazma in ta yi masa jazma kuma za a shafe nunun wala tufsidu fil ardi kada ku yi banna a bayan ƙasa bayani ya gabata akan abin da ake nufi wato abin nan shin banna ko cikin ƙasa ko ƙarƙashin ƙasa ko bisa doron ƙasa ko kuma shin a cikin jirgin sama ne ko ma a ina ne Allah ya ce kada a yi banna ba da islahiha bayan an gyara ta a'a ko da an gyara ta ko ba a gyara ta ba dai ba a bukatar banna a bayan ƙasa dan kan ma mutum shi dauke waɗannan mafahimukin ya afka mahalaka ba ana nufin kai banna ba a wurin da ba bisa doron ƙasa bane ba ana nufin kuma kai banna kada kai banna bayan an gyara ƙasa amma in ka iske ta ana banna kai ma ka je kai banna ba haka ake nufi ba kullu hadhihi la mafhuma laha amma ga mutumin da ya san ciwon kansa ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها التي تودعوه كروك أبنجي خوفا كنا ما سجن صوره kuna masu jin tsoron azabarsa kuna masu jin tsoron wato mummunan mummunan karko kuna masu tsoron duk abin da ya dace a ji tsoron sa wa tama'an kusa masu kwadayi ta rahamar ubangiji kuna masu kwadayi falala ta ubangiji kuna masu kwadayi budi na ubangiji kuna masu kwadayi fifiko na ubangiji ko da kana akan tafarki nagari to kuma kana mi kana burin Allah ya saka ka zamanto cikin na gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما suna fatan cikin masu jin tsoron Allah su zamanto na sama sama an gane ko kenan don haka kwadayin wato alkhawf war raja musulmi kuma dole na mun faɗa a tafsirin jiya sai ya zamanto tsakankanin waɗannan ababen guda biyu kana roƙon Allah kana jin tsoro kuma kana kwaɗayi amma a ce a'a mutum ba zai ji tsoron ubangiji ba to ai kuma kenan idan mutum bai jin tsoron Allah ai ba zai girmama ubangiji ba an gane ko sannan kuma idan mutum ya zama to bai kwaɗayin rahama ubangiji ai babu zancen ibada kuma in dai duk mutum bai kwaɗayin aljanna to me zai sa shi ya ibada shi yasa Allah subhanahu wataala ya gidan wuta gidan aljanna mai son aljanna zai ji tsoron wuta zai yi kwaɗayin aljanna wanda kuma bai damu da aljanna ba kuma bai imani da ita ba kaga ba zai yi kwaɗayin rahama Allah ba kuma ba zai ji tsoron wuta ba wannan shine bambanci tsakanin mai imani da mutumin da yake bai da imani an gane ko ko mara imani inji waɗansu idan muka duba nan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi su waɗansu sifofi wad'uhu khawfan wa tama'a waɗansu malaman nahau suka tafi cewa shi khawfan ana iya ɗaukar sa matsayin abin nan maf'ulun mutlaq in an ce maf'ulun mutlaq asalin shi wato wad'uhu khawfan ai khafa ya khafu khawfan wa tama'an da kuma tama'a yatma'u tama'an sai an ka shafe fi'illan su shi ake cewa maf'ulul mutlaq waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa ana iya tsaufa khawfan wa tama'an maf'ulun li ajlihi an gane ko kenan ku roƙi Allah khawfan dan jin tsoron sa wa tama'an kuma dan kwadayin rahamarsa waɗansu kuma daga ciki suka ce a'a ana iya ɗaukar sa wato matsayin alhal wad'uhu ku roki Allah khawfan ay khaifina kuna halin cikin tsoro wa tama'an ay tami'ina kuna cikin hali na kwadayi wannan abin da ya shafi i'rabi kenan amma waɗansu malaman tafsiri suka ɗauki wannan wawu wawul jam'u ce waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ɗauki wannan wawun a matsayin wawul taqsim kenan da suka ce wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuna cikin tsoro kuna cikin kwadayi sai suka ce a'a ainan aw tama'an kuna roƙon Allah kuna cikin tsoro ko kuma kuna cikin halin kwaɗayi kenan alwawu littaqsim za a rarraba su ni daban-daban waɗansu malaman tafsiri kuma sun tafi cewa a'a nan khawfan wa tama'an nan alwawu wawul jam'i ce ku roƙi Allah kuna cikin jin tsoro kuma kuna cikin kwaɗayi sai aka ce a'a waɗannan maganganun su ci karo da juna ba akwai lokacin da zaka roƙi Allah aljanna kana cikin mi kana cikin hali ba cikin halin jin tsoro ba akwai lokacin da zaka roki Allah kariya daga wuta kana cikin halin tsoro kadai akwai lokacin da kuma zaka roki Allah aljanna da wuta sai zaman to ka hada waɗannan halayen guda biyu shikenan kenan sai zaman to lokacin da ka hada halayen guda biyu alwawu wawul jam'i lokacin da ka rarraba su khaufan sai zaman to kayi shi wani lokaci taba'an kayi shi wani lokaci don haka maganganun ba su ci karo da juna ba to dan haka roƙon Allah subhanahu wataala wa du'uhu ku roƙe shi sai ya kawo waɗansu abubuwa da suke nuna cewa in kana son a karɓa maka khaufan kana tsoron Allah ya za a yi mutum bai jin tsoron Allah kuma ce Allah ya karɓa mishi wa tama'an mutumin da yake roƙon Allah amma yana ganin kamar ma bai da bukata zuwa ga Allah duk da yake ma bai yiwa na mutum ya roƙi abin da bai da bukata zuwa gare shi jiya bayani ya gabata kaga waɗannan ɗaya daga cikin sharuɗa ne sannan daga ciki ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan ku roƙi Allah tadarruan kuna masu kankan da kai wa khufyatan kuma a ɓoye muka ce shine abin da aka fi so to sannan kuma addu'a tana da sharuɗa ba haka bane kawai za a zo a ce ayi addu'a Allah subhanahu wataala ya karba yana daga cikin abin da yasa musulmi suke samun matsala wani lokaci sai ayi addu'a ba a samu biyan bukata ba ya kamata ka gane cewa duk hukunci na duniya ana bukatar sai sharuɗa sun cika sannan kuma almani abin da ke hanawa a tabbatar da wannan hukunci shi ma in tafa ya kuru domin kana iya zuwa ka tabbatar da hukunci amma sai a cikin sharuɗa ba su cika ba kaga wannan hukuncin babu shi yana yiwa sharuɗan sun cika amma akwai wani abu da ya zo ya hana abin yayi aiki to wannan shine abin da ya kamata musamman cikin hukumce-hukumcenmu ko hukuncin da za mu yi na aƙida kan wani ko hukuncin da za mu yi na fiƙihu kan waɗansu matsaloli mu tabbatar da cewa sai sharuɗa sun cika kaf sannan kuma ba a samu abin da ya hana ba bari mu bada misali yanzu akwai hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin su akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim hadisi ne mai tsawo wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umurci mu'minai da abinda ya umurci manzanni da su kulu min at-tayyibati ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci daga dadada ku nemi halaliya ku ku aikata aiki na gari kuma mu'minni an kace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kuma ku ci daga yake dadada abinda yake halal to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada karshen wannan hadisi da farkon wannan hadisi dan mutane ba su gane me yasa wani lokaci ba menene alaka farkon hadisin da karshen hadisi ana zancen manzanni da muminnai kuma sai an ka kawo sun mazakarar rajula a adan a nuna maka cewa su can an ce su ci halal su nemi halaliyar su su aikata aiki na gari shina daga cikin sanadiyar cin nasara ta manzanni kuma shi asanadiyar cin nasara ta muminnai to kuma ga mani akwai abin da zai hana Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar da kake yi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam inji Abu Hurairah sun mazakarar rajul ya ambaci wani mutum ash'asa aghbar ash'asa gashin kanshi ya cunkushe an gane ko aghbar yayi kura ko ko ash'asa ya tashi sama tsariri kamar da ake cewa aghbar kuma gashin shi yayi cikun cikun cikun yayi kura kaga alamun mi alamun talaka ne yutilu safara yana tsawaita tafiya kaga wato tsawaita tafiya balaguro yana daga cikin dalilan da suke sa wurare ne mazinnatu wato al-istijaba za a karba sannan talaka yana ganin cewa shi ne ba bai wani laifin komai ba ya kamata a ce Allah yana karɓa mishi shaida abin nan ko ya maka wani yana da kuɗin shi kuma na halatta ne kuma wani talaka ne kuma abin da yake ci kuma ba na halatta bane saboda tana yiwa wurin da yake aiki wurin da ake karɓar dukiya ce ta haram to sai yace ash'ata aghbara yamuddu yadayhi ila sama wannan mutumin yutilu safara yana tsawaita tafiya yamuddu yadayhi ila sama yana daga hannayen shi zuwa sama ka gani daga hannu a inda shari'a ta yi umarni abu ne yana daga cikin abin da ke sa Allah ya karba ma bawa ya qulu ya rab yana cewa ya rab ya rab suna ne na rububiyya hatta da kafirai sun yarda da Allah shine rabbus samawati wal ard shi yasa duk wato suna ne wanda mafi yawanci da shine ake roƙon Allah subhanahu wataala رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين حد شيئا ده ربي يروج الله يتي ربي أنظرني إلى يوم يبعثون طب أما سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي أما ومطعمه حرام abincin da yake ci haramun ne ko abin da ke jawo masa dukiya haramun ne take jawo mishi an gane ko wa malbasu wa mashrabuhu haram abin shan sa haram ne ko ko sana'ar da yake samun kuɗi da ita haramun ne sai mi wa wa malbasuhu haram sutura sa haram ce wa ghudhiya bil haram kuma an ciyar da shi da haram kaga wannan ne yake son yake da kyawu mutun ya san inda ya kamata wato ya ci abinci saboda in ya zamanto kai kana takamar tsoron Allah kuma kana zuwa inda ake zalunci a tara dukiya a ci tare da kai kaga kai ma wata rana wannan abin zai shafi ka kuma da wannan ne ya kamata duk mutumin da zai bada yarsa aure ya tabbatar da ya bada ta wurin da ake cin halal kada a yi amfani da cewa za a bada inda za a samu dukiya mai yawa karshe ya zamanto kuma a samu wannan mutumin ya ciyar da ƴaƴan da haram kuma ba za a samu cin nasara ba domin an ce wa ghudiya bil haram an ciyar da shi kenan inda ya tashi wuri ne wanda yake haramun ce ake ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa anna yustajabu li zalik ya za yi Allah ya karba ma wannan shi yasa musulmi mu dawo mu kalli kanmu addu'o'in da muke cewa mu roki Allah fa sai wa an an dawo an gyara wa tsakani da Allah baske ba hakan ne Allah yake karba addu'a ba to wannan hadisi ya tabbatar mana wasu daga ciki daga cikin sharuɗan addu'o'i akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ud'u Allah ku roki Allah wa antum muqinuna bil ijaba kuna da yaqinin Allah zai karba ba wai kana shakka ba wai aske ko Allah na iya yi Allah ake ce ba yana iya yi turawa ba sai ka mutun yanzu nan dan siyasa kaje a ce ilu capable de tout wai ga baka ilu capable de tout Allah na da ilu capable de tout shi kadai na yake iya yin komai amma mutun na roƙo Allah na ganin kai Allah ma kai sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa'lamu ku sani anna Allah lalle Allah tabbas la yastajibu du'a'an ba zai karbi addu'a ba min qalbin daga zuciya ghafilin rabkanan na zuciya tunda a larabci muzakkar ne qalbu a Hausa kuma wato mace ce ghafilin rabkanan na zuciya lahin wadda ta shagala sai kaga mutum ma in an yana roƙo Allah ba har ya kare bai san bai ma san menene ake cewa ba waɗannan Allah ba zai karba musu ba kaga nan suna daga cikin sharuɗan addu'a wanda ya kamata mutum ya kiyaye wannan hadisi malamai sun yi sabani kan ingancin sa saboda akwai wani rawi da ake kira ma Salih al-Murri ko kuma wadansu sun ce al-Marriyu amma dai Imam Nasiruddin al-Albani da dibi turuq dinsa ya hassara shi saboda yawan turuq an gane ko kamar saboda ya zo ta fuskoki daban-daban akwai hadisi na Abu Hurairah wanda yana cikin sahih Muslim shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wadansu daga cikin sharuɗa da adab na du'a na addu'a yace la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin Allah yana karba mutum mutukan bai roki zunubi ba kace Allah ya baka kuɗi ka shagiya ko Allah ya baka kuɗi kai zina ko kai shashanci ka je tourism kai ji daɗi aw qati'ati rahimin rahimin ko kuma wato mutumin da ya roki yanki zumunta kaga ba za a roki Allah dai a takaice da sabon Allah ba bai dace ba mutum ya roki Allah kan sabon Allah kaga wannan ya nuna cewa ba abin kwarai bane malam yasta'jil matukar bai gaugawa ba qila ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mal isti'jal ya ake yi mutum ya gaugawa qala yaqulu da'awtu wa qad da'awtu yace na roka na roka na roka falam ara yustajab li kai banga Allah ba yana karba mini ba an gane ko ko kuma yasa ayi masa roƙon Allah ka san waɗansu su in suka zo wajen malam suna so ayi musu roƙon Allah kai ina suka sun buƙatar su ta biya to marmakon malami ya musu ya fahimtar da su cewa ba dole bane yanzu yanzu sai ka iske shi yasa sun ka fitinu da bokaye da masu sihiri saboda shi boka yanzu zai sa aljani yayi aiki malamin duba yanzu na zai sawa ayi banna ayi sihiri ayi kafirci malami na Allah bai ce maka tabbas abin da an ka ruka dole dole yanzu Allah zai yi don Allah ya fi karfin a sashi ko dan adam ka zo wajen shi da wata bukata ka nuna mai dole sai an yi ai ba za a yi ta ba kai tsaye yadda kake so za a yi a in ka iske shi yana da damar yema wannan lokaci yema in babu ya ce maka to sai lokaci kaza ko lokaci kaza amma idan ka nuna dan adam dole ma sai an yi dan adam sai nuna maka ba za a yi ba ko ba yana da halin to Allah subhanahu wa ta'ala shi akwai wanda yake tsoro ko ko akwai wanda ya sai tilasta shi balle ka zo wajen neman addu'a ka ce a amallan sun kai nan cikin wata uku Allah shi min kaza Allah shi min kaza a wannan in duba za a yi ma ko sihiri wanda za su yi maka duba su yi maka mu bakin mu da kai za mu yi ma roƙon Allah in akwai nasara al mu ce ma in akwai alkhairi gare shi Allah ya tabbatar da shi in babu alkhairi Allah ya musanya ma da mafi alkhairi amma kai sanya ma Allah cikakken lokaci don wanda za a kaza wallahi Allah ya fi karfin haka duk wanda ka gaira ba wannan yaudar kai ke yi dan haka yace fa yastahsiru inda zalika sai yayi wato nadama an gane ko shine istahsara wato sai yayi nadama ma'ana ya kasa ya gaji wa yada addu'a sai ya bar addu'a istahsara mai ana zai gaji ya daina abu saboda mi saboda da kaga mutun ya gaji ko sai ne dama in dai bai cimma burinsa ba wannan yana nuna cewa suna daga cikin sharuɗan abin da ake bukata a cikin addu'a eh kenan nan manzo Allah sallallahu ya ce shi zai addu'a wani ma zai nemi ai mai addu'a to kaga yau da gobe yau da gobe sai ga kamar Allah bai karba ba kamar malaifin malamin ne a Allah shi ba a samu lokaci in kana so ai maru in baka yarda baka je kai makankar ko Allah me yasa kuke damun malamai kuna zagin malamai kana ganin mutum har canza malamai ke yi da yayi wata uku don malami ce kai wanga malami bai wannan malami wannan bai kullun yana zagin malamai to ka roƙan makankar ka samu mana tunda abin haka ne yake idan muka duba kuma akwai hadisi na Jabir dan Abdullah wanda yana cikin sunan Tirmidhi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma min ahadin yad'u bi du'ain babu wanda zai roki wani abu illa atahu Allahu ma sa'ala face sai Allah ya bashi a wata riwaya muslim ne au kaffa anhu min su'i misla ko ko ya tunkuɗe mishi cuta irin ta in kan roƙi Allah tana yiwa Allah ya baka abin da kan roƙa ko ko akwai wani sharri wanda zai same ka to sai Allah ya tunkuɗe ma wannan cutar kaga ma yafi alkhairi gare ka yanzu misali ka roƙi Allah jika ɗari biyar to sai Allah bai karɓa maka ba amma ashe za ka yi wani rashin lafiya wanda za ka kashe miliyan biyar sai Allah tunkuɗe ma wannan ci rashin lafiya kaga ashe da Allah ya baka jika ɗari biyar ya wannan ciwon ya zo da sai ka nemi wajen miliyan hudu da jika ɗari biyar sai Allah tunkuɗe ma wannan cutar amma baka fahimta ba to kaji abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kenan wani lokaci ba dole bane sai an baka a ana iya tunkuɗe ma cuta amma kai baka sani ba وفي الباب إن جاء إمام الترمذي ولا حديثي أكوي عن أبي سعيد الخدري دكما عبادة صامت رواية عبادة صامت أنا تكن سنة الترمذي ترمذي يا كاوتا هل ينزو أكوي وتا رواية ما مهم منتي قبل الدعاء حديثي لنا أبو هريرة إن تكن سنة الترمذي أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي ما من رجل يدعو الله بدعاء babu wani mutum wanda zai roki Allah da wata addu'a illa ustujiba lahu face sai an karba masa fa imma an yu'ajjala lahu tana yiwa Allah ya gaugauta ka ce kana Allah ina son kaza Allah ya baka anan duniya fi dunya anan duniya wa imma an yuddakhara lahu fil akhirah ko kuma tana yiwa Allah ya ajiye ma abin can a ranar tashin alkiyama a baka shi saboda mi saboda mu musulmi mun yi imani da lahira shine bambancin mu da kafirai shi yasa muke iya hankuri kan waɗansu abubuwa shi yasa idan muka tashi waɗansu abubuwa muke tuna Allah subhanahu wataala abin da ya tattale sai mu yi hakuri amma kafiri ya ɗauki rayuwa wannan ta duniya ita kaɗai ce shi yasa ba zai iya hankuri game da duniya ba ko misqala zarra kuma ita ce ta dame shi imma an yuddakhara lahu fil akhirah a ajiye masa a lahira wa imma an yukaffara anhu min zunubihi bi qadri ma da'a tana yiwa kuma Allah ya kankare maka zunubai gurgurda abin da ka roka Allah wato sai kankare maka zunubai saboda wannan addu'a da kai ba tare da ya baka wannan ba waɗannan zunuban ranar tashin alkiyama idan da Allah bai yafi maka su ba da lahira zaka biya su ne da lada ranar da babu dukiyar da zaka biya ko dola ko wani abu to kaga dai wannan yana nuna cewa malam yad'u bi ismin aw qati'atin matuqab bai roki bai roki abu Allah ba abinda akwai zunubi a cikin sa shi yasa shina daga rashin ladabi mutun yayi fatan samun zalunci an gane ko a wajen Allah aw qati'ati rahimin aw yasta'jil ko ko yayi gaugawa yace na roki Allah Allah subhanahu wata'ala bai karba mini ba shikenan mu dai al'amarin ga kawai dai haka nan dai na dai ana cewa a roki Allah a roki Allah a roki Allah amma Allah subhanahu wata'ala bai karba ba dan haka wannan kuskure ne da wadansu suke aikatawa waɗannan hadisai ne dan tsakaro muna akwai littattafai da dama da suke nuna adabud du'a idan ka diba cikin mawsu'atul adab al-islamiyya zaka ga abubuwa da dama Abdul Aziz Sindi yana da mawsu'atul adab al-islamiyya da kuma sharuɗa da malamai suka yi adabud du'a ka san ladabi na addu'a yadda ake roƙon Allah amma in ba haka ba wallahi al'amarin nan za a samu matsala za a shekara goma ana ma roƙon Allah banza tunda kaga mutumin da zai ɗauki kuɗin al'umma a cikin baitul mali na gwamnati sannan ya tara malamai ya ce ai sabka qur'ani kada shari'a ta tashi sai lahira to ya wani kauce irin wani irin roƙon Allah da ka ci duke mutane kuma ka ci shari'a sai lahira kuma a ce ma roƙon Allah an kai maka an dai hada ka da aljannu su baka kariya in ba kariyar duniya ce amma Allah bai da zalunci ba wa malil zalimin min ansar azzalumai ba su da mai taimakon su idan baka zalunci mutum ba in yi ma muna addu'a ba za ta kama ka ba amma in ka zalunci mutum yi ma muna addu'a dole ta kama ka dan haka ciwa ciwa da suna Allah zai ba mutum kariya ko shari'a sai lahira ba da suna addini bane yana da kyau wannan dole mu fahimce shi kuma duk mai son ya gane Allah na karba mishi wallahi ya gyara da Allah manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi waɗanda ake karba ma ba su da alamu rubba ash'afa aghbara an gane ko wato zi tsimraini matrudun alal abwab law aqsama ala Allah la abarra manzo Allah sassa ce rubba ash'asa aghbar kaga wancan ash'asa aghbar ba wannan bane zaka ga mutun gashin kanshi ya tashi kuma yana cike da kura zi tsimraini wato yana da tsumma guda biyu law matrudun alal abwab in ya zo bakin kofar mutane ma za a ce kai wancan mahukaci na ko kore shi law aqsama ala Allah la abarrahu da zai yi ma Allah rantsuwa da Allah zai barantar da shi in yace wallahi Allah zakai kaza Allah zakai kaza saboda mi saboda imanin sa shi yasa ba sabkan qur'ani ɗaya ce ake bukata ba a'a shi qur'anin duka gaba ɗaya ana tawassuli a karanta shi a roki Allah amma bai daga cikin sharadin Allah ya karbi addu'a sai an sabki alqur'ani domin waɗansu mutane ba sabkan qur'ani ce suke ba an ƙari an ce an sabke qur'ani wani kuma shekaran ta qul huwallahu ya ce to kai kaji an ce duk qul huwallahu matsayin izba 20 take a'a alaran maka ai cutan mutane in za a karatu a tsaya ai karatu mai kyau da haruffa da tartili da komai shine abinda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi sannan kuma ba sharadi bane an sauke Qur'ani waɗanda za su rokan in ba su da tsarki Allah ba zai karba ba shi yasa ma ake cewa a bada sadaka bayan an yi sabkat mutane suna cewa Allah ya karba Allah ya karba kada yiwa Allah ya karba ga waɗannan mutanen bai karba mushi wanda yake karatun Al-Qur'anin ba to dan haka yana da kyau musulmi fahimci fiqhu du'a kada mu taimai ta abubuwa ga sunan ai ta abin nan kaji an ce za a bude wani taro na shigantaka a ce malam ilfo bin rufella fatiha malam ya zaka shi kama addu'a wai za a yi banna sannan kuma a ce to mata su masu orchestra su kada yanzu kuma sai a fara kada kugga ko kuguna zamu cewa wai yanzu malam yayi addu'a a yi taron shedanci lahiya a kare lahiya kai jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah to Allah subhanahu wataala ka ganar da mu wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu kwadayi khawfan kuna masu jin tsoro wa tama'an kuna masu jin kwadayi zuwa ga rahmarsa inna rahmatallahi lalle rahma Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu sun fassara nan rahma shine kowace irin rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya domin rahama Allah subhanahu wa ta'ala tana da yawa an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a inna rahmatallah na abin da ake nufi ruwan sama sai zaman to taksisi ne suka yi na wani sashe daga cikin abubuwan da aka fassara da shi an gane ko domin rahama Allah subhanahu wa ta'ala ba ta tsaya ba akan mi akan wato ruwan sama inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahama Allah hakika qaribun tana kusa minal muhsinin wato daga wato masu kyautatawa anan akwai wani bayani mai muhimmanci wanda malaman lugha suka yi wanda kuma ya kamata in kwa su fahimce shi shine cewa da an ce inna rahmatallahi qaribun lalle rahama Allah qaribun kusa take to kusan nan gami an gane ko ya kamata a ce inna rahmatallahi qaribatun minal muhsinin tana kusa ga masu jin tsoron Allah sai malamai suka ce anan malamai da sun yi maganganu daban-daban zan dan ja hankalin mutum na farko daga cikin su Imam Al-Qurtubi yace akwai magana guda bakwai da a ce qaribatun ba Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yace akwai magana guda kusan goma sha wani abu a cikin Adwaul Bayan sannan kuma malamai sun kama maganganu daban-daban in ka duba musamman littattafan da suke kula da lugha in ka diba cikin Ad-Durrul Masun zaka ga wasu daga cikin su in ka diba cikin baharul muhit taka wasu daga cikin su menene taujihin da suka yi zan dan tsakaro muna daga ciki waɗansu suka tafi cewa da an ka ce qaribun shi qaribun fa'ilun na to shi ko fa'ilun wani lokaci yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annas in ya zo ala wazni fa'il domin Allah ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku bai ce zuhara'u ba sai suka ce to wannan ana iya abin nan aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum ba a ce asdiqaikum ba duk da yake shi sadiqikum mufradun ne mudafun ila al-ma'rifa wannan yana daukar jam'i ko da ba fa'ilun bane amma zahir ya kamata a ce zuhara to wannan abin da daga cikin abin da malamai suka faɗa wadan suka ce a'a in an ka ce arra wato shi qaribun an gane ko rahma nan ar-rahma ana nufin wato abin nan bi ma'anar rahim to tunda ma'ana ar-rahim shine yan uwantaka to masdarkinsa shine ar-ruhum to tunda masdar ne matsayin shi ar-ruhum sai an ka kalli matsayin masdar ma'ana ba a kalli sunan rahma ba an kalli ruhum wanda yake matsayin masdar sai an ka ce qaribun duba zuwa ga ma'ana domin wani lokaci ana kallon ma'ana wani lokaci kuma ana kallon lafazi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna kaga tilka ummatun al'umma ce qad khalat ta shudi kaga an yi mata ta'un amma laha ma kasabat abinda ta aikata an yi mata ta'un an kalli lafazi walakum ma kasabtum ku kuma abinda kun ka aikata yana tare da ku wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba a ce wala tusaluna amma kanat ta'malu ba kina ana kallon lafazi wani lokaci kuma ana kallon abin nan waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a shi qaribun fa'ilun ne bi ma'ana wato al-maf'ul wato kamar jarihun ko kuma qatilun an gane ko in an ce qatil bi ma'ana maqtul to na wannan yastawi fihi al-muzakkar wal muannas in ji malaman lugha an gane ko kenan qaribun bi ma'ana muqarrabatun min al-muhsinin waɗansu kuma suka ce a'a sifa aka shafi inna rahmatallahi shay'un qaribun min al-muhsinin an gane ko kenan waɗansu suka ce a'a shi qaribun a larabci idan ana nufin dangantaka ta jini to dole za a sa ta'un ka ce haza qaribi hadhihi qaribati amma idan ana nufin qaribun kusa na wuri ko kusa na zamani an gane ko to wannan ba dole bane a sa ta'un wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba kaga da yake qurbul makani ko az-zamani ne nan ba dole bane sai an sa ta'un kamar da wadansu malamai suka tafi akan haka wadansu ne sun kawo maganganu da dama abin da ya sani kawo wannan saboda zaka ga ɗalibin ilimi lokaci ce to ai an ce rahmatallahi musamman wajen rubutu ma ya kamata a rubuta da ta'ul marbuta amma ba a rubuta ba sai ka kuma cikin littafin da suka yi wannan bayani ka duba ma nan kusa kusa cikin jazriya ibn al-jazri ya kawo bayani kan waɗannan ta'un ta'un din sannan qaribun din nan maganganu ne da dama na dan tsakaro maka daga cikin su waɗansu sun ce kuma an kalli ma'ana ne kenan sai su ce ma'anan masdar ce aka dauka waɗansu kuma su ce a'a ta'anisi kin shi ba na haƙiƙa bane shi yasa yajuzu tazkir wa ta'anis maganganu ne na malamai kuma sai kai bincike zaka gano su Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu inna rahmat rahmatallahi lalle rahama Allah shi yasa wadansu kace ma ai dan saboda an yi idafa ne inda inda an ce inna rahmata ko inna rahmata da qaribatun za a ce amma tunda an yi idafa rahmatallahi shi yasa aka ce qaribun ba tare da an hankalta ma abin nan ba ta'un ba min almuhsinin ga masu kyautatawa almuhsinin jam'i na almuhsin mai kyautatawa shi ko sha'ir yace ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al-insana ihsan ahsin ila nas ka kyautata ma mutane ka kyautata ma mutane da magana ka kyautata ma mutane ta hanyar gaisuwa ka kyautata ma mutane ta hanyar abinda Allah ya baka na ilimi ko na mulki ko na kuɗi tasta'bid qulubahum wallahi zaka mayar da zukatan su matsayin bayinka ma'ana za su zama tamkar bayinka domin mutumin da kake kyautata ma yau da gobe yau da gobe ko kafiri ne in yi nemi sabon Allah gunka akwai wai ka sulbuci fa talama ista'bada al-insana ihsanu so da yawa ya tsawaita so da dama ista'bada al-insana ya mai da dan adam bawa al-ihsanu kyautatawa shi yasa mutanen da suke son ba su kyautata ma mutane ko mutane su su so su waɗannan mutane su suka fi kowa wuta a duniya domin ban taba ganin yadda za a yi ba jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha an sanya masu rai dan adam son mutumin da yake mi yake yake kyautata mishi sannan kuma an samu kyamun mutumin da mi bai kyautata mishi da haka idan muna son musulmi mu so juna to a daina halbin juna a ƙaunaci juna don Allah kuma a daina ɓata harkokin juna kuma a tsaya a yi aiki da abin da Allah ya ce yanzu komi na tafiya daidai amma matukar za a sa duk abin da an ka koyi Allah subhanahu wataala zai bayyana shi Allah kai mu tsari don haka almuhsinin Allah subhanahu wataala yayi bayanin su kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin su musamman a cikin hadisin Jibril kamar da muka kawo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al-islam an ta'budu Allah wato al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah domin in kai baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka duk da yake wannan aya ta dauki bayani mai yawa amma dai insha Allah muna fatan ƴan uwa su amfana da bayanan sai Allah ce wa huwa alladhi yursilu riyaha
wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به من كل الثمرات فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون To, Ubangiji nan naku da anka ce, Allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam, kuma wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih. Sai zaman to shine wanda, ka gana cewa wa huwa yursilu, amma saboda a nuna alhasru, shabakan cewa shi kadai ne yursilu riyaha yake turo arriyaha iska. An gane ko, wato nan in an ce arriyah jam'i ne na arrihu, duk da yake alqur'ani ya kawo jam'i na arriyah faqat, amma arriyah alkur'ani bai kawo shi ba amma a cikin yaren larabci akwai shi ana iya cewa wato abin nan abin nan al-aryah jam'i ne na arrihu wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha Allah shine yake turo da ar-riyaha iska ko kuma ar-riha sai zaman to al nan lil jinsi ne tana nufin wato shi ma wato abin nan jinsin iska domin mafi yawanci abin da ya tabbata cewa ba iska guda yake haduwa ba a yi ruwa to na arriyah dai kashi jam'i kaga yan masu bincike na metiyo ba za su iya karyatar da ba amma da dace arriha sai an kace musu na aljinsiyya ce ina fata an fahimce ni ba ana nufin ba al waccan al ahadiya yan ce jinsiya wadda koda guda aka kawo duka dinshin zai shiga kenan Allah shi yake turo da jinsi na iskoki to yan kace iskoki kuma al'ada ce ta malam Bahaushe aljannu ake nufi kenan sai mu ce iska da iska da iska da iska don mu fita daga cikin waɗannan ba ana nufin wancan ba amma na san dai insha Allah ta'ala abin nan mutane za su iya fahimtar me ake son a ce wa huwa alladhi yursilu riyaha Allah subhanahu wa ta'ala shine yake turo da iska Allah subhanahu wa ta'ala shi ke turo da iska nan fi'ili mudari'i ne to me yasa aka kawo abin fi'ili mudari'i malamai sai suka yi maganganu da dama daga ciki waɗansu suka tafi cewa fi'ili mudari ina an kawo shi saboda a nuna ma yau da gobe yau da gobe yau da gobe wane ne yake zuwa da waye ne ke turo iskan shine Allah subhanahu wataala an gane ko waɗansu kuma malamai suka ce a'a nan yursilur riyaha saboda a nuna maka cewa lokacin da iskan ya taso ka kalle shi listihdaril hala ka kalli yadda abin yake yake tasowa tunda shi yasa ake baka labari waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wani wuri an kawo shi mazi wallahu alladhi arsala riyaha saboda a nuna ma har an riga an yi an ƙare ruwan wancan an riga an sabkar da su ko kuma arsala riyaha saboda ya ce ya turo su don saboda ba wanda ya isa in yace zai yi ruwan ya hada su ko akwai babu wanda isa yi wannan an gane ko to dan haka wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah subhanahu wa ta'ala shine yake turo da iska bushran anan muna da kira'o'i wato guda hudu sun bambanta da haka ƙira'a ta farko za ka iske ta shine bushran ƙira'a ta imam hafs shi ya karanta da bushran bushran waɗansu malamai sun kace jam'i ne na bashir domin ana cewa nazir jam'in shi sai a ce nuzur wani lokaci sai a yi matukuri sai a ce nuzur da haka bashirun jam'i ne bushran jam'i ne na wato albashir shine mai bushara sai sun kace to na alqur'ani ya tabbatar da wannan don ya ce min ayatihi an yursila riyaha mubashshiratin Allah yana turo iska mubashshirat tana dauke da bushara kafin zuwan wato ruwa sai ta zo da bushara kuma tana iya ɗaukar bismil maf'ul an gane ko wato mubashsharatin kina Allah yana yin bushara da ita domin Allah subhanahu wataala ne yake turo ta sannan idan muka duba akwai qira'a wadda ta karanta dami da nashran nashran nunun tana da fatha shinun tana da sukuni nashran kenan sai ya zama tomi sai sun kace to shi wannan matsayin maf'ulun mutlaq ne kenan an yi amfani da arsala domin arsala a cikin ma'ana arsala akwai wato turowa iska akwai yada ta kenan kama annahu nasha wato maf'ulun mutlaq ne laysa min lafzil fi'li kamar da kake cewa jalasa qu'udan kaga jalasa ya zama da qu'udan ka kai ta'kidi ne da wani amma ya kamata kace jalasa jalsatan to kaga nan nashran kenan nashara yanshuru kuma Allah yake da iska wan nashrati nashra to sannan kuma akwai wata qira'a wa huwa alladhi yursilu riyaha sai an kace mi sai an kace wato nushran nushran nushran an gane ko wadda ita ce qira'a ta Imam Hamza da al-Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf nushran to kuma qira'a ta sunafe ita ko nushuran nan ta sunafe nunun da shinun suna da dhamma qira'a ta su Kisa'i nunun tana da dhamma shinun tana da sukuni sai malamai suka ce to takhfifin shi ne an kai domin ana cewa rasulun sai a ce jam'in shi rusul ga qira'a ta sunafe nushuran ga kira'a kuma ta suke sa'i ana cewa rusul rusul rusul sai a yi mata sukuni a cikin yaren larabci akwai shi amma dole sai an tabbatar alqur'ani da yazo rusul duka dhamma an kai makalimat amma sukuni cikin yaren larabci akwai shi dan kakace cikin alqur'ani ne akwai shi kenan nan me take nufi jam'u ne na annashir annashir kuma shine abin da an ka daidaita an gane ko to shi ko kamar daga almunashara ne an gane ko bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashara nan munashara abinda an ka daidaita wadansu malamai sun kace nashiratun iskan za ta zo nashiratun kamar tana daidaitar da abubuwa kamar tana wawwatsa abubuwa ko kuma nashirun bi ma'ana munashar fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul abu ne wanda Allah subhanahu wataala da ita ce yake daidaitar da abubuwa wato munashara Allah ya yada ta a ko ina to kaga nan wannan kalma daya akwai qira'a guda hudu shi ko arrih akwai qira'a guda biyu wane ne ya karanta da arrih kaga ya kamata ka san shi ina fata an fahimce ni baina yadai rahmati shi wannan iskan ko waɗannan iskokin daban-daban baina yadai rahmati suna gaban rahama ta Ubangiji, ma'ana ana nufin sun zo kafin ruwa, nan shi ne abin da ake nufi, an gane ko, wato suna zuwa kafin ruwa iskan ya yi bushara ga mutane, to hatta idan aƙallat sahaban, har sai lokacin da wannan iskan aƙallat sahaban ta gaggabo an gane ko ko ta ɗauko asalin shi daga alƙalil ne shine abin da yake ƙalil abin da bai yake kaɗan to aƙallahu kenan kamar ya ɗauko shi saboda mafi yawanci abin da yake kaɗan ana iya ɗauko shi hatta idza aqallat sahaban har sai lokacin da ta ɗauko sahaban giragizai domin jam'i ne na as-sahabatu in aka ce as-sahabatu girgije ɗaya in an ka ce sahaban aka cire ta'un ya koma jam'i hatta idza aqallat sahaban har sai lokacin da wannan iska ta dauko sahaban girgije fiqalan masu nauyi jam'i ne na saqil an gane ko fa'ilun ana iya masa jam'i akan fi'al shadidun sai a ce shidad ghalizun sai a ce ghilaz haka saqilun sai a ce fiqal masu nauyi girgije mai nauyi suqnahu li baladin mayyit Allah subhanahu wataala ce zamu kora shi li baladin mayyit zuwa gari wanda yake matacce ko kuma ila baladin mayyit kaga in an ce mayyit shine wanda a larabci zai mutu bai mutu ba maitin kuma matacce to yanzu kuma wannan qira'o'in duka sun zo da shi in muka dibi imamu ibnu kasir da imam wato ibnu amir da imam abu amr ibnu al-ala sun karanta suqnahu li baladin mayyit mai ba tare da shadda ba matacce to mayyitin kuma a tsarin larabci shine wanda zai mutu bai mutu ba an gane ko to kuma ana nufin ƙasa wadda take ta bushe ta kekeshe domin mutuwar ƙasa ba ɗaya bace da mutuwar ɗan adam ina fata an fahimce ni to anan sai malamai suka ce suqnahu li baladin mayyit za mu gaggaba shi zuwa gari da mayyit da maitin nan duka ma'anar su dai shine wanda ya riga ya mutu ya keke shi ba kasar da akwai ruwa a cikin ta ba domin mi domin Allah subhanahu wataala ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun mayyit wanda zai mutu ko yayi kusa mutuwa Allah ya taba ruwa in ma mun dauka kenan ana ganin shi kenan kuma kasa za ta bushe domin manoma sun san wannan hali an riga an yi shibka ta dan hito ko kuma an yi shibka ana san tsammanin za ta fito tana son ta fito sai ta yi kusan mutuwa to su mayyit kenan amma wadansu malaman tafsiri suka ce duka ma'anar su daya to kuma wani wuri Allah ya ce su qudahu ila baladin mayyit to menene bambancin su wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit to ya zamu yi ila sun kace tufidul ghaya tana nuna Allah ya gaggaba shi ya gaggaba shi ya kora shi har ya kai shi can zuwa ga wurin da ake bukata fasuqunahu za mu kora shi mu gaggaba shi daga saka ya suku ne libaladin saboda wannan wurin da muka yi saukar da ruwa an kora girgijen ya tafi ya tafi ya tafi har ya kai daidai inda ake bukata to kuma dan mutanen an kai ruwa to fidu ta'lil domin Allah shi baya bukatar ruwa Allah baya bukatar ya sha ruwa Allah baya jin kishirwa li baladin mayyit saboda garin da Allah ya niyya shi yasa zaka iske wani lokaci ya zo ya wuce wurare daban-daban ya je inda aka ce ruwan ya sauka Allah subhanahu wata'ala ce tufa anzalna bihil ma sai mu saukar da ruwa a wannan wuri fa anzalna za mu saukar bihi a wannan alba'unan zarfiya ce bil baladil mayyit kenan bihi a wannan garin alma ruwa to ruwa kuma muna suna da jam'i a cikin larabci suna da jam'i amma a cikin hausa an ce ruwa ruwan sama kawai ba a cewa ko an ce ruwaye dai mu mun san a da cikin yaren hausa dai babu jam'in ruwa amma a cikin yaren larabci in an ce alma'u an gane ko musanna kin shi ana cewa ma'ani mu ne muna iya cewa ruwa biyu amma in dafiya wata na amma ban da su babu zancen wani abu sai dai ruwa waɗanda ake sayarwa amma ruwa masu yawa sai dai a ce ruwa kawai jam'i kenan ina fata an fahimce ni amma su laraba suna cewa almiya ruwa masu yawa al'amwa ruwa masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to fa akhrajna bihi min kulli samarat sai mu fitar bihi da wannan ruwan ko ta sanadiyyar wannan ruwan an gane ko shi nan bihi yana iya zamantowa ba'u zarfiyya fa akhrajna bihi ay bil baladil mayyiti min kulli samarat dukkan ƴaƴan itace da suke fitowa ko ko fa akhrajna sai muka fitar bihi ta hanyar shi sanadiyyar wannan ruwan domin inda ba a saukar da ruwan ba to da abin ba zai sabka wato tsirran ba za su samun damar fitowa ba fa akhrajna bihi min kulli samarat sai mu fitar da dukkan ƴaƴan itace waɗanda ake bukata me yasa ai dukkan tsiro Allah yana fitar da shi da ruwa me yasa ya kawo as-samarat an gane ko kamar yadda annabi Ibrahim ya ce ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سألتك يتي الله ka arzita su da ƴaƴan itace to amma ai ba ƴaƴan itace ɗayan neman musu ba saboda su ne mafi daɗi alamun ni'ima ta su to shi yasa nan akwai tsirrai da dama waɗanda suke fitowa da ciyawa da wane ne da wane ne amma sai Allah ce fa akhrajna bihi min kulli samarat dan cikin as-samaratu nan ne amfanin ku yake nan ne kun kafi samun abin da kuke ci duk da yake shanunku suna cin ciyawa kuna samun amfani to amma dai as-samarat shine mafi alkhairi gare ku ma'ana shine kuka fi kusanci kenan lokacin da zaka ɗauko apple ko palm za ka ci shi ka tuna wane ne halitti wannan amma ina sai dai a ci wajen sabon Allah a tattara aje a kai kazalika Allah subhanahu wa ta'ala ce to kamar haka nukhrijul mauta muke fitar da matattu la'allakum tadhakkarun da saboda ku wa'astu kazalika nukhrijul mauta kamar haka ne muke fitar da matattu la'allakum tadhakkarun dan ku wa'astu akwai wani sanad wato wani asar da ibnu jarir al-tabari ya fitar a cikin littafin sa cewa abinda ake nufi kazalika nukhrijul mauta Allah subhanahu wataala zai sabkar da ruwa bayan tashin alkiyama bayan mutane sun mutu za a sabkar da ruwa naman mutane zai tsiro an gane ko wato wannan ruwan da suka sabko naman mutane zai tsiro idan aka yi busa ta kaho sai ka iski mutane sun dan tashi lokacin da mutane za su mutu gaba ɗaya sai su mutu sun yi kamar sun yi bacci daga baya za a tayar da su to wannan asar bai da sanadin cewa za a sabkar da ruwa har naman mutane ya tsiro malamai suka ce ya kawo shi bila sanad ba tare da sanadi ba kenan kawai asar ne wanda an ka kawo ana bukatar sai an kawo sanadi in ka ce a'a ya inganta don ka san wani in ya saba jin labari zai ce a'a ƙarya ne ya inganta sai mu ce to ba matsala za Allah kawo mu da sanadin da ya inganta sai mu karba mu ba mu da ja ba mu da matsala domin ba mu kewaye sani da dukkan sanadin da ya bijiro ba an fahimci wannan amma abinda malamai suke rufi suka ce nan kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun waɗannan alamomi ne na tashin alkiyama domin alkur'ani yana kafa hujja da kiyama da abubuwa wamfi yawanci abubuwa guda hudu abu na farko wanda alkur'ani yake kafa hujja da shi a matsayin kiyama shine na farko halittar mu ta farko wanda duk yayi halitta lokacin da babu ta bai dace a ce ba ba zai iya mayar da ita ba ko ba haka ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim sai buga mun misali yazo da kashi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama ya rududdige rududdige kafiri na dogo ya dauko kashi ko kashin dan adam ko kuma kashin dabba yayi haka ya murza ya murza sai da tabbatar da ya murje yace wane ne zai tada wannan kashi ya buga ma Allah misali kaga sai Allah ce shi an ka buga ma misali saboda in an yi ma annabi haka to kai me kake sa tsammani dan kaji wani mutum ya shiga gidan TV ko gidan radio ya zage ka ko kuwa wani mutum ya zage ka jiyar da ake ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka da'awa komai ana iya aiba sai dai kai hakuri don Allah alai mun yi zama wahi rami qul sai Allah cewa annabi ka ce da shi yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya kage halittar ta can babu ta shine zai rayar da ita to shi yasa Allah subhanahu wataala yake kafa mana hujja da halittar mu ta farko wa laqad alimtumun nash'ata al-ula falawla tadhakkarun yaya an kai afa ayina bil khalqi al-awwal mun kasa ne mu halitta ta farko to me yasa wanda ya ta farko ba zai iya yin ta biyu ba kamfanin da yayi mota ta lalace aka mayar da ita aka ce ya gyaggyara ta yin sabuwa wadda babu shine an mafi wahala ko ko wadda ta tsufa ta lalace a gyara ta wanne ne yafi wahala subhanallah Allah shi sawaka abu na biyu wanda alqur'ani yake kafa hujja da shi cewa wanda za a tashin alkiyama malamai suka ce shine cewa wanda ya halitta mai girma ba abin mamaki bane halittar na ƙasa Allah subhanahu wataala ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun halittar samai da ƙasa ta fi girma da halittar dan adam in ka dibi sammai wanda ya halicci sammai wai halicci kasai da kacewa ba zai iya halicce ka ba ko da ba shi halicce ka ba balle ma shi ya halicci samman da kasan kuma shi ya halicce ka ina fata fahimci ni abu na uku wanda alkur'ani yake kafa yawan hujja da shi waɗansu mutane da Allah ya rayar da su a nan duniya bayan sun mutu daga cikin su akwai mutumin da aka kashe na bani Isra'ila Allah ya ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wannan mutumin wanda aka kashe Allah ya rayar da shi bayan ya mutu daga cikin su akwai mutane na bani Isra'ila Allah ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun muka tayar da ku bayan kun mutu sannan kuma daga cikin su akwai abin nan mutanen bani Isra'ila waɗanda suka yi ma Allah gudun mutuwa Allah subhanahu wataala ya kashe su alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum Allah ce ku mutu kuma Allah ya rayar da su kaga wannan ko cikin littattafan su su kafirai Yahudawa akwai wannan sannan kuma Allah ya rayar da wanda suke ce ma kamar Uzairu ne babu nasi tabbatacce wanda ya zo iske gari ya ce ya Allah zai rayar da wannan Allah ya kashe shi da jakin nashi kuma aka tayar da su aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها, ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير جاء النبي إبراهيم شيما ألا يا رد متتوق بنسى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أكتتوغاشي فخذ أربعة من الطير كالوكي أيقنا هدو فصر fasurhunna ilaika ka kalle su an gane ko ko kuma fasurhunna ka dandace su sun majal ala kulli jabalin minhunna juz'an sannan ka aza kowani bayan ka gami naman su ka haɗe shi ka hargitsa ka cakuɗa ka je ka ɗauki kowani ka aza ba wai kowani ka kashe shi daban ba ka hargitsa su sun majal ala kulli jabalin minhunna juz'a sun madhunna ya'ti laka sa'aya Allah ce ka kira su za su zo malaman tafsiri suka ce to Ibrahim ya aikata ba a ce ya aikata ba amma tabbas ya aikata kuma ya ga sakamako banda shi annabi Isa Allah ya bashi ikon rayar da matattu gashi nan ma har cikin injila ayoyin da ba a canza ba gashi nan cikin alkur'ani kuma ya faɗa wa uhyil mauta bi iznillah yana rayar da matattu amma da izinin Allah don shi ba Allah bane mu a wajen mu kaga waɗannan to sai abu na ƙarshe duk da yake lokaci ya fara matsuwa shine alkur'ani yana kafa hujja da cewa yadda Allah ya rayar da ƙasa bayan ta bushe ya fitar da tsirrai abin da ke cikin ta bushe ya bushe ya bushe yadda Allah subhanahu wata'ala ya rayar da shi to haka Allah subhanahu wata'ala yake iya fitar da mutum yace kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun cikin ayoyi da dama Allah ya bayyana wannan wa min ayatihi annaka taral arda hamida kana ganin ƙasa hamida ta bushe fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij zalika bi anna allaha huwa alhaq wa annahu yuhyi almauta kaga an rabta alaka bushewa ƙasa da rayar da ita da shiga dan adam cikin ƙasa tun da juz'i na ƙasa da tayar da shi bayan ya mutu haka ya faɗa cikin suratu fussilat wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a zaka kasa khashi'a na ana nufin wato ba ta yi kankan da kai ana nufin ta bushe ta yi kasa saboda in babu ruwa akan ta ba ta samu abin da ke wato sa wata yi bunkuta ta so Allah subhanahu wataala ce fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha lalle wannan wanda ya rayar da kasan nan bayan ta mutu kuma ya halicce ka daga kasan nan ka koma cikin ta la muhyil mauta zai iya rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai to in ka dibi ayoyin alqur'ani da kaga an kawo zancen an rayar da ƙasa ƙarshe zaka ga an kawo cewa za a rayar da ɗan adam ashe duk damanar da ake yi duk shekara sai Allah ya muna wa'azi da kiyama game da mi ga wannan abubuwan ashe duk shekara a ce an yi ƙasa ta bushe an fitar da tsiro wallahi wa'azin kiyama na ake muna ashe manoma wallahi ya kamata a ce kun tuna da ku. ya ma ina hankalin ɗan adam wato ba zai ba zai kawo ba kadhalika nukhrijul mauta kama haka ne muke rayar da matattu la'allakum tadhakkarun dan saboda ko wa'astu ko la'allakum tadhakkaruna kamar yadda wadansu qurra suka karanta da tashdidul abin nan al-kaf dan saboda ku wa'astu Allah subhanahu wa ta'ala yake jujjuya muku wadannan ayoyi ku ba ku misallai amma ba kowa yake wa'astuwa ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya wa'astu lokaci ya mutsu ban samu samu wannan ayar mu samu kare ta ba da yadda muka bukata amma insha Allah ta'ala abin da dan yi saura cikin ta za mu zo gobe Allah ya kai mu da rai mu tashi akan ta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك مالا أيمنا الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم صل على محمد وبارك على محمد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين